بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai yau sha bakwai ga watan Zulqa'ida shekara ta dubu ɗari arba'in da shida wanda ya da sha biyar ga watan Mai dubu da ashirin da biyar miladiya a wannan rana ta alhamis da muka saba muna karatu cikin kitabu tauhid da shekul islam muhammad ibn abdul wahab muna nan a babu babu man ata al ulama aw al umara fi tahrim ma ahalla Allah aw tahlil ma harama Allah fa qad takhallahum arbaban mun karshe wannan babi din muna wasu bayanai babi da malai ya kulla mana akan cewa duk wanda ya samu wasu daga cikin wanda ke danganta kansu da ilimi ko wasu daga cikin wanda ce danganta kansu da siyasa shugabanni na siyasa suka haramta mace abin da Allah ya halatta ko suka halatta mace abin da Allah ya haramta to yanzu ya rike su abin ababen bauta wanda ba Allah ta'ala ba muka ce to waɗannan wannan magana a sake a haka ba haka malamai ke faɗanta amma kuma suna da tafsiri ba kawai duk abin da wani shugaba na ta fuskar addini ko malanta ya faɗa ma wani mutumi ba wanda ya san wannan abin da ya faɗa mashi ɓanna ce dan ya mishi biyayya kawai shi kenan za a ce ya riga ya shirka ya fita musulunci ya rike shi a matsayin wanda ba wajen an bauta da ba Allah ba saboda abin hawa hawa ne akwai wanda za a iya cewa an matsa masa sai ya yi abin adila ala tilas ana iya samun wani da zai ce shi a garinsa ba za a sa hijabi ba kamar yadda lokacin na shi 20 sun da za ku ga an ta haka a gaci shi a garin sa farar ba sa hijabi wannan shi sanya ma wasu daga cikin turawa wanda suke gabashin turai sa albania da sauransu suka dinga hijira suka dinga dawowa sham suka zauna albani shi kansa wannan shine dalilin da sa mahaifinsa ya hijira da shi to kaga yanzu wannan shi kakawa mushi aka yi da za su iya suka samu dama sai suka iya hijira wataƙila idan aka sami wanda ba zai iya hijira ba to kaga wannan ya zama illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman wanda aka masa tilas amma dai bai bari wannan abin yarin da yake a zuciya ba to banda wannan kuma sai wanda wato yayi makahon biyayya shi a iya sanin sa yana ganin wannan abin shi ya kace cancanta tunda sai ya fahimci cewa wannan abin da yayi sunan shi zunubi sannan har zai zai hau kansa wani karba wai ya bujire ma ilimin addini ne baki da ba bai san cewa watakila wannan abin sabon Allah bane to kaga yanzu ba za ka ce masa ya fita musulunci ba sai yayin da hujja ta zo masa a haka zalika duk wani abin da mutum zai yi wanda malami ke kawo uzuri in dai akwai uzuri ko da da zalunci yayi ana iya samun mutum ya zama yayi yayi biyayya ga wani malami ko yayi biyayya ga wani shugaba akan abin da samu Allah ta'ala amma da zalunci shi ya nufaci samu Allah daga ganyayi amma kuma shi yayi da zalunci saboda yana da mai biya bukatunsa da duniya ba wai saboda yana jin cewa wannan mutumin yana dai da ubangiji wajen ba da hukunci ba galibi zaka ga masu neman mukaddara masu zuwa wurin bokaye yayin da su zuwa wurin bokaye su kasu ba masu suke ba suna jin cewa wannan mutanen banza ne haka sai ji yayin da aljannin da ke taimakon su ji suke suka je lahira Allah sai ya kama su amma saboda yanzu idan shi ya riga ya makance akan cewa sai ya biya maka wata bukatun sa da duniya sai je aikata wannan abin to yanzu kaga wannan nufata da ya sa Allah ta ta ganganye zalunci ne to amma kuma shi har yanzu irin mai irin wannan yana da dan da musulunci tunda yana jin cewa wannan abin zunubi har yanzu bai jin cewa wannan wataƙila ma bayan ya gama ba je ya dinga ma Allah ta istighfari wataƙila in mai kuɗi ne ma ya ce zai tafi aikin hajji to kaga har ila yau yanzu yana ganin cewa wannan abin shi shi wato haramun yake aikatawa kawai dai zalunci yake haka zalika wani wanda yazo ya ya kawo wasu dokoki na constitution misali za mu zo mu ƙara magana kan wannan masala na constitution saboda mu a wannan ƙasa muna da fasahar experience a na wasu mutane da suka taso haka suka nemi su jefa ma kowa da kowa kafirci to kaga wannan bai yana buƙatar tafsilai na malamai yawan matsalar da za mu dan shafi kanta insha Allah ita ma mu wuce shine abinda in kwanaki na har yanzu ma dai akan dago da maganar a bazala ya kusa ya koya mana salati a cikin a cikin sallah akwai salati salatul ibrahimiyya wannan bil ijma' maganar malamai babu wani wanda ke cewa wata salati wacce take wani zai kawo ta a sallah ko a wajen sallah yace ta ya wannan wanda bazala ya kawo wannan ijma'i malamai ne ba wani ita ta ma haka in kaga wani malami ya ce ba haka ba to yanzu shine ake bashi bashin dalili saboda ko ba komi abinda Allah ta'ala ya ya Allah ba zai yarda ba ya shar'anta shari'a a harshen ma'aiki kuma ya zama wannan ba ita ce tafi kyau ba kuma ya ce a samu wani wanda zai zo bayan nan gaba bayan maza Allah ya kawo abin da tafi tafi kyau in haka ne kaga shikenan matsalar sai ya zama shi ma ba khatamun nabiyina ba ba cikakken annabawa ba a to akwai maganar cewa wanda ya zo ya fifita salatin salati wanda wata salati ba ta manzo Allah ba shi ya koyar ba akan salatin manzo Allah wannan kaga yana yi ma wani malami da yayi shi ba wannan shi wannan da yayi da shi wannan mutumin shi kansa ma da ma ya fifita din ko da ba shi ya kawo salatin yace shi wallahi salatin nan tashi ta fita manzo Allah akwai musulunci shi ko ba musuluncin sa wannan shi ke nuna maka wato yanayin hatsarin wannan magana malamai tattaunawa ake ma irin wannan laifin akwai musulunci ko musulunci ba magana wai a magana su daidai ce yana ma magana ba daidai ba bai taso ba abinda maza Allah aka shar'anta masa kuma wani ya zo ya kawo wani abin da yake ba na maza Allah ba kuma ya zo ya zo ce ko nashin ya fi kyau to haka wannan wani abu ne wanda yake a fili yake wannan wannan zulubi din idan shi wannan tafsirin sa idan wanda ya kawo wata salati da ya ce wannan salatin ta fita manzon Allah ya ce wannan salatin ta fita manzon Allah mutlaqan sace babu kaidi yace kawai ko ta ina ta fita manzon Allah kawai ko da wannan mukaddara yace shi wannan kawai saboda aka ce me yasa kake faɗa wannan magana yace wannan salatin daga manzon Allah take wannan ita kuma ɗaya wannan salatin da yanzu nake cewa ta fita manzon Allah saboda ta zo daga tijjani kaga yanzu bambanci da yake bambanta tsakanin salatan guda biyu shine wannan yazo daga wurin wannan wannan yazo daga wurin wannan yazo daga wajen Muhammad dan Abdullahi wannan ya zo daga wajen kuma wani mutumi da aka haife shi a tijana yanzu kaga yanzu ai kaga ai wato bambanci abin da yake nufi a zuciya sai zai fito fili me yasa kake bibita sai ce ai saboda kawai wani daga wannan ne tsarto shi daga tijani tsarto wannan kuma daga manzon Allah to kaga wato mutane guda biyu ne yake gwara su shi malamin shari'a ne yake gwara shi da wanin sa ila abu ya fita bambancin wanda ya faɗa wannan maganan in dai irin wannan magana da faɗa kai tsaye a fahimci ya ce salatin kaza mu ce salatin faci ta fi salatin maza Allah wannan aka ce me yasa ka faɗa sai ya ce ai saboda wannan maza Allah ya kawo shi kuma wannan wani ne ya kawo shi ne kawai bambancin aurenka shi ne bambancin wato kaga yanzu sau yake ce wancan ya fi maza Allah to yanzu haka wannan shi shi wannan Muhammadu Rasulullah yanzu sarfata ta kare da ka sauye ta lalace me yasa malamai ke cewa wannan wato musulunci sa ya warware saboda ai da ce da kalmar tauhid kalmar tauhid ba wai la ilaha illallah ne kade ba da yace la ilaha illallah ce muhammadur rasulullah to shi cewa annabi muhammad shine manzon Allah abinda wannan yake magana shine zaka yi mishi da'a da'a ta bai daya zaka nisa ba umarnin sa zaka hani da hanin sa ba kuma zaka bauta ma Allah ba sai da addinin sa me ya bambata mu da Yahudawa da Nasara da waye sun ki bautan Allah ta hanyar manzon Allah to kai ma yanzu da ka zo ka ce ba za ka bauta ma Allah ba ko da ta ɗaiɗaiwan wato hukunci ne ta kamar ta ce salatin fatin da suke kawowa suka ce saboda kawai wani ya kawo ba manzo Allah ba shi mu na manzo Allah saboda shi ya kawo da zo nan kai tsaye da musulunci wannan haka doka take wajen malamai duk wanda ya je wanda idan idan shi da da mudubi sosai yana kallo sosai dudu to zai ga inda malamai suke wa magana cewa wannan kuma wannan shine ma kusan abin da yake a kashe ga Qur'ani zaka gani saboda shi yanzu ya dauki manzo Allah ne da wani mazala ya mai ya mai yana mazala kini duk wanda ya mazala kini a shari'a ya fahimci mutu shi zaka ji amlahun suraka ya kira wani abin wato wato kinnai kini kini da ake maza Allah amma Allah a maza Allah shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah Allah ta'ala na cewa ma arsalna min rasulillah li ta'a bi idnillah yana cewa man yuti'ir rasulahu faqad ata'a Allah wa man tawallahu ma arsalnaka alayhi habiba to saboda haka maza Allah an aiko shi saboda abu shi biyayya wanda ya ce kuma ya ƙi yin biyayya ne saboda wani yana gani zai iya kawo abin da tafi na maza adam to wannan wato ila ila ila wasu tawarwa amma idan misali ya ce ya yi kafa hujja da wasu tawilai tawilai muƙaddara sai yake cewa wato ita wannan salatin ai ba ma tana cin karo da ta manzo Allah bane ai shi malamin nasa ne ma da ya ce wannan salatin shi ma fa daga manzo Allah ya gani ya amsa wataƙila ko a farke ko a bacci ya bashi wannan kaga dai ba a yi wato ibada da mafarki ko wani ba ya iya zuwa yanzu a yanzu ya ce ga manzo Allah ya bashi shari'a to amma in ya faɗi wannan kaga tawili ne kuma yanzu ya ce ita ce salatin ita ma daga manzo Allah ce wato sai ce bambancin Ibrahimiyya da ita wannan salatin da yake cewa yana santa bambancin ta ruwayoyi duk da mu wannan ruwayan ba mu da ita ba wannan ruwayan ba mu da ita ba to amma in ya kawo wannan magana Allah kalli wannan shubhar ta kare mishi jininsa ta kare mishi musuluncinsa ila an fahimci wannan babbacin guda biyu yanzu kaga ya kawo hujja yanzu da ya kawo hujja illa dai hujja dai wacce take mai rauni amma dai ya zo ya ce ai saboda daga manzo Allah ya same ta kaga ashe ziyara da manzo Allah shine shari'a to mu da shi ake so a samu kayar shine mai shari'a to yanzu kaga wani abu wani zulmi ne sa kake yi kenan in yace ya yarda manzo Allah ne yake shari'a hasali ma shi wannan malamin nasa daga wajen manzo Allah ne ya je amsa ko a bacci ko a barci yanzu kaga wannan abin da yazo da shi to ce za mu ta bid'a kuma sai mu ce masa a wannan bid'a ka kawo saboda ai a wannan riwaya da kake magana babu ita babu yanda zai an haifa mutum shekara 200 1150 ya rasu shekara 1230 kawai 1230 a 1150 1230 aka ya rasu kuma bayan shekara dubu da shuɗe maza da zai zo ce ya kawo riwaya bayan da can wasu duk aikin malaman hadisi kaga bai da amfani duk aikin malaman hadisi a bayan su ta kawo ruwayoyi su ce kaza kaza wanda bai ga manzo Allah ba ba za a amsa ba maliku yanzu bin jira ba ce manzo Allah ya faɗa duk nagartansa duk in shi ba shi ba shehin bane sai ce manzo Allah ya faɗa karba amma kaga baya kawowa kaga yanzu wannan magana da ya kai shine zamu je to wannan ba daidai bane sai mu bid'a da magana su shi ma kuma bid'a mu ce wannan abin da ya kawo yanzu kawo bid'a in kuma ya mai da wannan daukan mafarki ita ce hanya na daukar shari'a to yanzu ya dauki dai hanya ta bid'a ko shi ma zama dan bid'a saboda mun saba da shi a mazhabu talaqqi wal istidlal mu abinda muke daukar shari'a shine alkitabu da sunna shi kuma yanzu ya ce banda kitabu da sunna sunna na kuma daga riwaya shi kuma yanzu ya ce ma wani zai mafarki kaga yanzu yana daukar daga manamat kenan to yanzu shi ma wannan wannan hanya ce ta bid'a ba hanya ce ta sunna ba Allah kalle amma in ya faɗa wannan magana kaga muna da yan wantaka yan wantaka tsakanin mu da shi za ta shiga amma da in yazo ya ce kawai shi a shi ai saboda wani ne kawo kawai shi ne dalili to wannan magana ce ta kafirci gaskiya babu wani babu wani tawili da da da wani zai zai yi akan wannan saboda haka Allah ya sa an fahimci an fahimci wannan wannan gaba nan gaba ce wacce take zaka gani wasu su dau tsafi wasu kuma su tsaka tsakiya wasu kuma su sakaci wasu ce bayan sa cewa la ilaha illallah dan kana cewa la ilaha illallah ba shi ke nuna ba za ka zo da abin da zai wurin maka addini ba la ilaha illallah ai akwai nawaqid inta nawaqidul kalimatu tauhid akwai malamai suna kawowa yanzu mutum ya ce la ilaha illallah ya zai dinga cewa akwai wani annabi bayan manzo Allah to ina la ilaha illallah ba da warware ta ko ya dinga dirka manzo Allah zaki ko kuma yanzu ba ya tsare duk wata sunnoni na shi babu shiga babu fita da zara an kawo sunna zai ta ce babu ita wato kai tsaye baki da wannan ina zaka ce la dole da la ilaha illallah zaka warware ko ce shi bai da hadisi ma baki da sai da Qur'ani kadai eh wannan shi ma dai akwai tawil tawil akwai tafsiri ba ina cewa su ɗan qur'aniyun za su tantance kai tsaye ba amma dai suna da hatsari gaskiya eh dan qur'ani qur'aniyun masu dan tatsiniyan nan suna da hatsari a labarin addinin su sosan gaske wato tsakanin su da kafirci ba yi da yawa taku ne kadan suka tattaka to za su za su bace Allah ya kyauta to banda shi wannan ita ma wannan matsalar da za mu wuce ta wannan in wani bai gane ba wani ai magana mai mai ƙara bayani saboda abubuwa ne da suke da alaka da musulunci ko rashin musulunci kar ka ji wani ya ce wani ya fita musulunci saboda wasu dalilai kaza ka ce wai ai na ka fita mutane eh shi addinin haka yake a dole ka kira wanda yake baya bautan baya bauta a kan tuba ta manzo Allah shi cewa musulmi bane shi haka yake yanzu wanda ba yake ba dan Afirka ba sai mu ce dan Afirka ba baki ba mu ce mishi mu ce mishi farin fata a dole dan gidanka dan gidanka sunan shi dan waje kuma dan waje sunansa so ka a dinga tayar da hankali ana cewa wani wani kaza kafirci ne kaza kaza kaza wani ba wani malami a cikin har malam fiqh suka kawo wani babi za ka gani an kawo babi na dadda wanda da haka suke malamai haka suke yi to daga ka a cika bada ka cika yawan damuwa da wannan to sai matsala ta gaba da shi ma zai shigo wannan babu shine matsala ta al-zahir da al-batin akwai magana da ke cewa wato shari'a tana da zahiri tana da batin mu yanzu shari'a nan da muke yi yanzu sallah azumi zakka wannan zahiri muke yi amma akwai wasu koyarwa na batsili da ake yi a to idan mutum ya faɗi wannan maganan kuma har wani ya ce saboda tsabar kusanci zai zai iya fita daga koyarwar manzon Allah ya ci gaba da yanzu kaga kaman duka duka ina zaman ko je ne ko shekaran jiya nake ganin wani a masallaci babba haka an zo haka yara matasa daga ganin su ka san ba su da tsuwa ba masu addini bane Allah kada ya san fajisu da yara nake yi amma ta ko ina an kawo shi abin daukawa ana yana magana yace ai akwai wani mataki da idan ka kai shi dokan matakin kenan zaka shiga 40 zaka fara 40 zaka sallah to kaga wannan shi Allah da albatin ake magana kuma bai kamata wata duk wani mai son gaskiya ya zo ya rinka cewa waɗannan abubuwa ba baya cikin koyarwarsu ba a ji a ji tsoron Allah malamai ya kamata duk ma ko da ba shi da ra'ayi ka baka zo ka faɗa ka ce eh wannan ga amma ga in ka kamshi shawuli ka kamshi shawuli amma wannan wanda yake sufanci sai ce babu wannan koyarwa a cikin sufancinsa to wallahi yana da mutum ya arwa dan wannan a cikin tafansa babu yadda za a kai ninkaya ba ka samu ba to ninkaya ba mai yawa ba kana far far far far far haka zaka ga kawai irin irin wannan zahi da batin zahi da batin bai da wato batini ba shi da wannan zaka ga suna cewa ina fada wani sir wasu wani asraru a kwalwata da zan fada da an ce min na zan ba su ba wallahi wannan ko a cikin cidi wani nan da waye don ka shiga zaka ga irin irin wannan wato ka to bara iri iri maganganu da zaka samu irin wannan kuma wani zai zo ce wai wai shi ba haka wani shi koyar ba a to ai ba in ba haka ya koyar ba sai ka fito littafin nan ka ce wannan littafin to kuskure aka yi a baya a daina kantar da shi ina a huta a ce duk wannan abin da yake ciki na shirkiyar sai a bari to shi maganar asalin batini da zahi da batini wani wanda ya bi wani malami akan haka yace akwai zahi da batini za a iya dauke wa da sallah ko azumi ko zakka ko ya daina shari'a musulunci baki da ko ya rika shan giya ko ya dinka kaza ku kuke gani a idan ku asalin wannan kuma wani abu da baka mamaki duka su sun yi ijma'i idan suna magana kan yanda wannan ra'ayi ta rubuto asali ta samu asali za su gaya maka cewa wannan ta samu sai daga daga falasifa asali falasifa ba su a zutul ba suke da ra'ayi ba su san addini ba wanda suka san addini a cikin falasifatul ijliq ba su da yawa irin su Pythagoras ne kawai da suka zo suka sami koyarwar suka dan tsallako suka zo wajen Syria haka suka dan samu koyarwar addinai wasu malai sace na Zulqarnain da sauransu da Socrates ke suka koma daga baya sai suka gaya musu cewa su suka dan faci canza su a kidin su to waɗannan su ne amma sauran za ka galibi ba su da saboda su anan ba wai lokacin da ake da suke cewa duniya ba ta da farko su a lokacin ya fahimta su kenan su wanda suka zo suka kanta addini ne suka kanta waɗannan falsafa sai suka ɗauko koyarwar addini kuma suna ɗauko koyarwar wacce sai suna cewa ba su hada su su taufiƙin su to sai aka raka ham ka to bara iri iri za ka ga a kan falasifa akwai muta falsifa kuma muta falsifa ka wanda in kana son ka fahimci wannan shine wanda suke cewa kaman neoplatonic theory wannan plotinus dan kasan masar wani wanda ya zara yara ya kasan masar wanda ya rika kawo waɗannan akidu sosai haka galibi waɗannan miyagun akidu na zahiri da batin kusan bishiya ya yada wanda ya zo tinka zuwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to bayan wannan ko in ce eh plotinus ya zo a daidai wannan gaba to bayan wannan sai wasu daga cikin mutanen indiya da wasu daga cikin wanda suke a gidan musulunci ma suka ɗauki wannan aƙidan cewa lallai akwai zahid da batin irin su ibn sina irin su alfarabi haka ibn sina ana ta yada cewa ai shi kaza kaza kaza yana kanta qur'ani na waje wani malami da girman sa da komai kuma ya san abubuwa haka yana karantawa ya ce wai idan wani abu ya gudu ya lalata ya lalace mishi bai gane ba sai je je ta Qur'ani ya ka ta Qur'ani kuma ya kwanta ya bacci sai ya mafarki shikenan sai Allah ya kara buɗa mushi a kimiyyarsa sai Ibn Sina al-Arabi da su al-Kindi manyan malamai ne wanda suke suna da abubuwa da yawa a ilimin kimiyya da ilimin lissafi da sauransu kusan a hakikanin ma philosophy na Greek da turawa ke kawafa da shi aikin waɗannan su waɗannan su ne suka fassara shi suka gyara shi suka yi waye ba su kadai ba amma dai akwai wanda suke Yahudawa da Kirista lokacin haka aka taru da aka yi shi waɗannan su ne da manya a cikin gidan musulunci to su suna daga cikin wato mummuna ne waɗannan mutane su ibnu sina suna cewa wato addinin musulunci da ba akwai zahiri da batini akwai zahiri da batini wanda banda shi akwai su ibnu rushd ibnu rushd al-jadd al-hafid afwan akwai al-hafid al-jadd shi asalin kakan mai al-bayan wa tahsin wannan babban malami ne ahlus sunna wal jamaa amma ibnu rushd al-jadd shi mai wani tabi zaka ga cewa bidatul mujtahid wal hadith muktasib na fiqh littafi ne mai kyau to da cin tafasa wannan littafin kawai da yayi na kirki amma in ba haka ba in dai shi duk sauran magana kan falsafa yake yi in ya shiga maganan metaphysics abin babu babu kan kwata kwata abin kuma ka za ka ga akwai wato sakaci da zalunci yanda asalin gidansu ba haka suke ba shi ya sai ya fita banda ibn rushd akwai ibn qufail akwai ibn baja ba ibn maja ba akwai ibn baja wannan galibi za ka sun taba ganganu akan wasu abubuwa a har suka dinga magana kan waɗannan cikin addini akwai zahiri da batsi na kawo saboda a fahimci asalin wanda suka fara kawo wannan magana ba wasu addini ba ibn sina al-farabi da su al-kindi ba ba magana markata qur'ani ne ba ba su don kana qur'ani kana qur'ani ba bai bar nasu ba a wajen su kana qur'ani dawo a fara matawa suke mishi a cikin su akwai wanda ce ba zai kawo a cikin zai iya kawo qur'ani da manzala ya kawo a cikin su akwai akwai wanda shi ba ya riga da shi da iyayensa duk bulhidai ne a wajen malamai su ba wani suna wata Allah ne ba a cikin wanda za ku ana ta cewa ai kaza kaza kaza zuwa ya kasa Qur'ani ina shi ka tauna Qur'ani bai wasa Qur'ani ba kuma da tabbata suna nan ba wai tabbata ba ka da ne tsungurko ba wasu da kake suna nan to wannan su suka fara kawo wannan ra'ayi cewa du akwai musulunci akwai abubuwa wanda ke zahiri ne an kawo ne aka yi muku hikima saboda kwakwalan ku za su fahimci asalin gaskiya ba to da haka su shi su suna cewa manzo Allah ya galibi ya kawo shari'a musulunci ne saboda ya zama social reformer saboda ya zama an zama lafiya kar a duka rigima sau da ka sai a ce idan kai kaza akwai aljanna ko akwai wuta ko akwai kaza wannan kawai kaga wani hikima ce tashi kuma in yace an masa wahayi hakikani ba wai ganin jibrilin yake yi zahiri ba a kawai wasu abubuwa ne yake samu a kwallonsa kawai sai ya je ya faɗa kaga sun kamanta shi da ko dai makarici ko kuma wanda yake aljanu sun kama shi kaga yadda kafirai suka faɗa ke sai suka ce to amma idan ya faɗa kai ba haka ake son ka gane ba kai dai ka gane cewa duniya ana bukatar kaza ana bukatar kaza ana bukatar a samu social order kaza kaza kaza kaza wannan shine asalin zahiri saboda kan aka zo ana maganan wato tashin duniya sai sai ai ba kwata kwata ma ba zai taba yiwa su wanda suke wato hawas ba wace batun mutane suke da ilimi wace Allah zai tada mutum da jikin sa ko ta ina ma suka ce ba zai yi ba wannan ibnu rushd ya daga cikin akidansa ibnu rushd ya kira shi kasashe shi ba zai yi ba to waɗannan su ne asali suka fara kawo zahiri da babu daga baya sai su baye suka shiga ciki sai shi a karami ba suka shiga yan ismailiyya nan da sauransu masu masu batsiniya ana kira su batsiniya galibi algazali yana da dafi fada'i da batsiniya ya ninka tona musu asiri asalin waɗannan yan batsiniya za ka same su asali akwai da ma shi kashi ma delegated authority na manzo Allah bai da shi ba bai da ma manzo Allah ne ya rada nabi ne ba a wajen shi bai da ba ko wanda suka yi kawai cikin su bin shi haka ba su so sun yaƙi musulunci kai tsaye ba amma dai sun bar musulunci wani symbolic teachings ne kawai amma hakikanin wato abubuwan su suke fahimta shi kuma su a wajen su dama ma kawai tawili shi ne kamar akwai Allah akwai Allah ko babu shi ba magana bauta ba ba magana wani bauta balle har wai wai yana can binciken sa a lafin sa wai abin ta lalace masa ya kasa fahimta wai je ka ta Qur'ani a ibn Sina baya cikin waɗannan abubuwa wasu daga cikin malamai ba ibn Sina ba sun ba sun kore shi saboda tsiya da yake cin maganganunsa za da maganganu iri-iri so ya kamata ɗalibai suka kula da waɗannan abubuwa ka a zo ana wawatar da ku ana muku dabo a cikin a cikin addini ibn sina ba wani mutum ne tsarkake da zaka ji kana wani kawo magana shi ko alfara bi ko alkindi ba eh da yawa su sun kana da abubuwa amma ki da yawa to daga nan sai shi a so suka daki waɗannan abubuwa su ma za ka sa za ka suna ta kawo su kawo wata aya kawai ga ba ba gaba ba baya kawai su ce wannan magana wani take magana kawai wato kaga akwai batsiri a cikin akwai ma'ana batsiri a cikin ta ma'ana batsiriya to banda su kuma sai kuma su wai suka dauka kamar su Hallaji kamar su Ibn Arabi kamar su Ibn Sab'in kamar su Sura Wardi da ire-iren waɗannan malamai wanda galibi su ne malamai ɗan mugo sufayen mu da nan wannan kasa galibin waɗannan su gani suke yi a wato duk abin da ka sani a shari'a musulunci ba ko wani abu batsiri a can kasa wanda in ka kai wani mataki ba lalle sai kai wannan nasaban ba nasaban nan duk hutu ne da haka suna kafa hujja da abin da ke yawa kan tsakanin annabi hadur da kuma annabi musa sai wannan shi ilimin ladun yake shi wannan ilimin shari'a to duk galibi aka to duk wanda ya dauki irin wannan tafarki to babu wato babu wani wahala a wajen sa ce kowa Allah babu wani wahala yanzu ya halatta ma kanshi wato abubuwa masu yawa wanda a shari'a musulunci babu su kamar ya halatta ma kanshi wasu abubuwa na haramu ku yi sallah ya ce shi sallah sama da jaraba ce kawai a ce yawan kake ayyukan wannan maka saboda ku ku kai ba ku da ilimin hakika ne mun yi ne yana da ilimin tauhidi na hakika ban da bukatar sai dayewa ko kuma ya halatta ma kansa wato sauraron abin da ke haram ya ce shi baya samun jaraba ko wani abu sai an tana an tabbiya bijan duba shi amma karanta qur'ani a duk wannan ayan hakika ne ayan zahiriya zahiriya suke wannan kai zahir ne amma mu ba tsiriya mu sai an yi wannan ma ko kuma ya ciki ya halatta ma kanshi kallon kallon wato ajnabiya ta zo wucewa sai kura mata kyarau da ido a ce malam ya kake karanta kun shi gari ina kallo ni ina ganin wato jama'al ne wato wato kyakkyawa wato irin gwanintan ubangiji na halittar abu kyakkyawa eh kaji shi dani ba eh kaga suna bauta ba irin beauty irin wannan kaga ta suna da ayi maganganun da suke akan kawai concept na beauty kaga kawai ko an zo wucewa kawai sai ya zauna sai ya ce ai kawai sai kura ido a ce ka tare ido a ce ai ku ne ba ai ku kuke wannan ko kuma ya lata ba kanshi kallon mai yaro shagiri wanda ke yara din kana nan dama ai yaron duk wanda ke matashin shi dole ya bada sha'awa sai halatta maka shi wannan ko halatta maka shi ma ya zake musu daga nan idan ku ji galibi ana cewa wanda suke irin wanda suka nitsa wannan in kuka da wasu daga cikin almajirai sai su gaya muku labarai iri iri malam shi sa wallahi duk masu irin wannan da'awar za ku ji muna ta faɗa ba wai ba wai muna faɗa ne wai da adufa ba da emotion ba za ku ji muna cewa fasikai ne fajirai ne wallahi haka ne in kuka je kuka yi bi sosai haka ku bi abuwa za ku ga a ce ai yana kaza yana kaza yana to da shi a wajen shi ne wannan ba ba wani abu ne wanda yake ba ba abin da zai sha giya zai sha abun sa zai kaza duka ku duba ku wannan wannan wanda wani matashin dan awai da yake zuwa yana ta magana ana cikin dan aji za ku ga kawai zai ya zo gaban su kawai ya dinga ya zo ba mun mashan wuri kawai ya dinga cewa ku bashi ku bashi ana cewa Allah ƙara kusanci Allah ƙara kusanci ana cewa shi shi ya dinga babban ka wannan wannan abu haka kuma bayan nan kawai sai ga an zo an kawo hoto wata mata kawai da kaya babu kyau haka a cikin ta ma a runguma a runguma haka za ka ga sun yi ci a wajensa wannan duk wani abu ne wanda yake hakika ce hakika ce waɗannan duk zahi da batsin kenan saboda haka ya kamata a kula daga nan ne za ka zo sun sun ce ma to ai su ma fil dubbata illa Allah ce ai shi jikin da ta ma shi jikin ma shi ma Allah ne tarbusa Allah ne kowa kaza kaza kaza sai hululi da kuma ittihadi da wahazatu wujudi duka ya shigo ciki da fasikanci da yawa so kaga idan irin waɗannan abubuwa na kafirci ba ba zai koyi ma mutane ba duk wanda misali zai ce ya bauta ba Allah da irin wannan ko wani ya ce daina yin sallah ya daina yi baki daya to yanzu kaga yanzu ya saba wa shari'a da Allah ta dace kar manzon Allah kai tsaye to wanda ya ce zai yi wannan kaga shi kansa wannan abin ai kaga kafirci ne shi kansa eh kafirci ne shi kansa malamai da yawa suna cewa duk wani wanda yake yana ambaton wannan hakika hakikan nan zai wuya sha zai wuya sha dan ba yadda za a ka ce ka faɗi hakikan nan sai in kayi addini ta waye baki ɗayan ka duk galibi yan hakika nan wasu mutane ne wanda wanda wato in ba za ka samu ɗaya tekun su wanda ba su da ilimi ba suna fahimta wani gawo ta ilimi ne wahayi ne ubangiji ke yi musu wannan kaga wani su da ba jahilai ne wanda kila sai a musu wa'azi su gane amma kawai mutum ya ce kawai haka shi ba ruwansa shi baya kaza baya kaza baya sallah baya kaza baya kaza shi ne kwana arba'in ma bai kaza ba a wannan zai wuya da sura addini shi ai yayi al-irad ya buje kuma ya bar addinin baki da duk wanda yace ba zai bauta ba Allah da zahiri ba sai wannan karamta ya riga ya bar shari'a sai dai bauta ba Allah da batinin sa wannan kuma Allah ta'ala ya kyauta haka zalika wanda kuma aka same shi kawai yaje akwai wanda za a ci sa ka yaje kawai yana yi ma gunki gunki sujada ji ai kuke gani ai shi gunkin da khanzir da waye har baiti ma yana yi shi shi wannan duk shi Allah ne a wajen sai ke tajalli a ta kama kamanni masu yawa ta irin wannan in ba cin shi kafiri ba za a ci kafiri kina da yawa sun halalu da su ibnu arabi za ka ji dai an kafirta su malamai wannan shi tsakani da Allah duk da su shekul sami a wurin su baya baya tabuwa ibnu arabi baya tabuwa kwata kwata ibnu taymiya da aka yi mishi magana cewa wani ga wasu daga cikin suna cewa wai hukuncin da aka mahallabi wai akwai zalunci a ciki ibnu taymiya ce to duk wanda kaji ya ce maka hukuncin da aka mahallabi cewa shi bai ji daɗi da aka shi ba ta asa da ya faɗa da ko dai kafiri ne dama zahiran wa batinin ko kuma zindiki ne munafiki babu da mutum kawai duk ya je musulunci komai da komai dai ya shuware ya ce babu shi ya rika ce ya rika wannan alkabai iri iri ko kace da su in ba munafiki ba ko kace ba kafiri ba ai ɗayan bi ne kawai ba wanda zaka ya ce kawai zai yadda ya kin sallah baki daya ko ya kin azumi kin shari'a ce shi ba ruwan shi da shari'a shi za a sa kawai yake yi sai dai kawai ya tabaransa iri iri kuma ya halatta ba kansa ta suzunan nan da zaki ma maza ba ba man haramun bane a wajen su to wannan babu wani wanda zai yi ko dai wanda ya kafirce ma Allah zahiri da batini ko kuma wanda yake a zahiri zai bayyana maka cewa shi musulmi ne amma ba zai ba musulmi ne wannan ba zai yi a samu a samu wani wanda yake bayyana bayyana ba zai wahala ba zai yi ba in kuma kaga an samu bayyana bayyana sai ka sami shi jahilci ne kuma da an masa bayani zai gane amma wanda zaka ga ana ta mishi magana ya cewa ba bari in kawo hujja na a to wannan aka ga ku sallama shi kai ku kyale shi kai ku bata lokaci a kansa tunda Allah ta'ala ku ya riga ya fahimtar da ku to ku kyale shi halakakke a cikin addu'a Allah ta'ala ya danna bakin sa ya daina magana Allah ya kyauta ah saboda haka wannan shine wato amma da da mutum zai zo ya kawo wani abu da sunan zahirin da batinin wani abin da yake yana da dan wahalan a gane wani abu ne wanda yake ba fili ba ya kawo yake ganin cewa shi ga wata ilimi ne sai yake ganewa sai ya kawo wasu abubuwa su shubahoyi sa iri iri to wanda malamai wani lokaci suna yin suna ana tsayawa shi a gani a karan kansa ce mai wani hukunci za a masa kuma ana iya sabon ka gani a irin ka irin wannan yanayi a samu wani malami shi ya bayyana cewa wani ba musulmi ne ba wani malami ko bai bayyana ba ko ko zai hukunci da ijtihadin sa ana iya samun wannan wanda wani ana ganin hujjar ta tsaye masa ko ba ta tsaye masa ba sai a dai sabani wanda kuma abubuwa ne wanda ba su da yawa amma galibi abin da ake malamai suka ijma'i akan shi kamar ka je ka kai ma wani wani Allah sujada ko ka ce kai babu shari'a karanta akan ka a wannan kaga ai ba wani ai ya buji ne kuma ya bar addinin ai la ilaha illallah kuma ya bata inda an ce za a bauta mu Allah yayi da wannan la ilaha illallah shi kuma ce ba haka ne ba haka ba Muhammad Rasulullah shi kuma kaga ya ce hawansa san zuciyarsa da shi ne bauta ma Allah duk wani hukunci da Allah ya kawo ya rubuce ce shi wannan wato wawaye ne ke gane haka zaka ji sace ai wannan wawaye ne kada ce wawaye san khilabiyun khilabiyun sune wanda suke wai ama mutane wanda ba su da hankali sosai zaka ji suna kawo cewa hadha al yaqu bi ahli al khawas hawas ko kansul khas ko wani abu kamar haka Allah ta'ala ya tsare mu saboda haka waɗannan abubuwa in mutum ya yi biyayya ga irin waɗannan mutane a bai sani ba to sai a tsaye mishi da hujja ba ka cewa dan mutum bai sani ba kuma kai tsaye ka mishi hukunci hukunci ka ce ya fita amma ya riga ya sani ko kuma ya zo abin ya ta'allaka wani abin da ba zai kawo uzuri a irin wannan abin ba kamar ya ce zai mutu ma Allah kuma sai aka same shi kuma aka ce ya ce kuma zai ce kawai wata gunkinsa me yasa saboda ai wari ya ce ya da ilmin batsiri da ya ce mu duk wannan ma bautan Allah ne a wanzu wannan wannan ba ko ta kwata ba zai ai ya riga san da ya ce la ilaha illallah ba ya kora wannan ne to kuma yanzu ya kada wa ruwa ana ga ba da shi gamsu ya zama mutunta su tayi sadaka akwai abin da kai tsaye mutun yayi kafa wannan kuma malami suna sallama shi sun san wato ba zai ce mutunta sa yayi ba Allah ta'ala ya kyauta a abin da dai sai dai ta hakuri yanda ake ji jiya wata sati har zuwa wannan sati zaka ji a ta maganar na kuma san mutane ba san a sige ana maganar kafirci ba ta ma sha dan addini haka ne kuma ran babu kenan dole sai an tattauna kan wannan masail a in an lura malam tace babu tace qaulillahi ta'ala alam ta alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka duka babu yana tare akwai matsala da take tasowa akan hukunci da abin da abin da Allah ta'ala bai saukar ba ko kuma mutum ya kai hukunci zuwa ga constitution wannan shi ne insha Allah abin da zai rage sai mu sai mu kaga shi kaga shi ma a ya an yadda ne wani zai iya bada hukunci sabanin hukuncin Allah da manzansa yayin da mutum ya ce shi constitution kadai da shi zai hukunci kamar ya yana cewa ya yarda cewa wannan constitution zai zama kini ga ubangiji kini ga manzo Allah wajen kawo shari'a to galibi ana samun wato dirkaniya wajen fahimtar wannan abubuwa musamman kamar da faɗa abu a Najeriya wannan abubuwa sun zo daga baya sun ja mana wani jaye-jaye har yanzu ma muna fama da su Allah ya tsare mu sadaka babu laifi da aka zo irin wannan gaba a ai bayani abin da yake wato dai yanayin zai mahallin zai iya yi wa ai bayani to kaga yanayin yadda malanta yake da kuma koyarwa yanzu wannan koda koda a lokacin da suke ta kai hararan su ne ba mu da dama yanzu mu zo wannan gaba kawai mu ce kawai za a yi wannan burbur burbur a wuce to ai ba ai babu nasiha kuma shi za shi yayin da kaga malami ya zo yana faɗan magana kai hakuri ko na bai maka ba kai hakuri iya fahimtar su kenan kuma iya abin da ya tabbatar Allah ta'ala zai tambaye shi ne ya kuma isar da abin da Allah ya azaba shi na dai bayan da bayani yanzu wannan kusan dai da magana kan wannan ma mai hatsari ce ne amma Allah kana yanzu ya kawo mana abinci Allah ci gaba da kawo mana abinci akwai maganan wato hukunci da abin da ba ba da abin da Allah ta'ala ya saukar ba ayoyin da suke amfani da shi galibi a nan ayoyi ne guda uku da Allah ta'ala ya yi magana wa mallam yahkum ma anzala Allah fa ulaika humul kafirun humul zalimun humul fasiqun wanda bai hukunci da abin da Allah ta saukar ba to wannan kafiri ne fasiki ne kuma azzalimi ne a sannan kuma suka ce kuma wato constitution shi ma kafirci ne zabe kada zabe kafirci ne a barlaman parliament haka ko ɗan majalisu da sauransu ba zuwa su yi a ce suna sa hawa dokoki ba an ce dokoki ba su ma to kafirai ne wannan kuma wanda ya je ya ma kai su su ma ya zama kafiri abubuwan baka su yawa irin wannan wanda galibi ‘yan Hamas ne ke faɗin haka, galibi masu, muna ce ‘yan Hamas ba yana Hamas ba, masu Hamasa emotions, masu wato zafin addini babu ilimi galibi su suke faɗa irin irin waɗannan magana wanda da sun tsaya a tsanake malamai a lokacin nan da suke musu bayani sun buɗe zukatansu da da sun gane amma kaga ba su tsaya ba sun yi asaran ma musulmi musulunci kansu suka kuma yi asaran malaman in ban malaman mu da suka da muka yi ban kwana da su suna wato da falla kuruciyarsu don a cikin rayuwar malanta ban zama lokacin da yarsu abe kai hamsin ba aka ga da sauran shi shi ma da bayan da ya rasu shi ma shekara shi nawa ne da sauran shi malamai da galibi sai an kai shekara sittin sannan za ka ji an shiga wata sabon level kuma zan yau faɗa eh wato an shiga an shiga wata sabon level na fara ilimi wato shi yanzu ya riga ya wani ya wani zama shakundun kuma ko ta ina ka taba shi experience akwai dama abin da ke rage malami wani lokaci banda ilimi shine experience saboda wannan yana zuwa ne da shekaru to lokacin yanzu ya yi shekaru kaga shikenan kaga sai a tisa kandiri a sa babbar riga shi gida cikin daga gabatarwa jinkitarwa abu ya zo amma malamai haka kaga suka yi mana asarar malamai abu abu ya riga ya lalace wannan ayoyi guda uku a koda ba tare da mun ce shi yana wannan ayan suwa suke wa ake magana ba ana maganan duk wanda ya kunci ba da abin da Allah ta ya saukar ba ana maganan cewa shi kafirin ne shi azzalimi ne shi fasiki ne ko ko ana maganan wannan akwai ta yanayin abin da zai yi zama kafiri akwai abin da zai zama azalimi akwai abin da zai zama fasiki wannan shine sabanin kawai da malamai suka yi amma duka malaman musulunci suna da ijma'i akan cewa dan kawai wani ya zo yayi wani abin da yake hukunci sabanin hukuncin Allah ba ka da dama ka ce ya zama kafiri sai sharɗi sun cika sharɗin da kuma Qur'ani da Sunna sun kawo da sharɗin saboda ka dauki wannan aya ita daya aya ce ta wa'id ta razani kuma kai hukunci ba sauran al'umma baki daya kace sun fita musulunci to wannan yana daga cikin abin da yake wannan kawai matasa ne ɗan zafin kai da ba su ilimi ba suke kawo suka kawo wannan abubuwa wanda kuma ga yanayin abin da ya faru wato lokacin lokacin da wannan aka wannan gaban kamar yadda na shafa na abubuwa akwai wasu daga cikin abokanmu da sun shiga waɗannan abubuwa kuma ba a ji daɗi ba lokacin da shi wannan mutum ya zo da abubuwansa shi yasa da yawa gaskiya mun daina masa uzuri ga wanda ma yake ya dan ji ƙashin ilimi to ya kuma san me ya fara a wannan lokaci magana ya masa uzuri bai taso ba a lokacin ba wai shi za ka je wani lokacin malamai sa cewa bai katu ba ba fa suna magana wai wai dindim ne shi ba bikin ne shi ba ba magana ake ba yanzu ka kamar ni akwai masalan da yanzu na kawo ta a yanda kuka sani da shekaru na da kuma ilimi na in zama ni kaɗai ake ji ina yayatawa baya akwai malaman da suka fi ni da yawa yanzu wannan ana da dama har wanda bai kai ilimi ce mun jahilci ya kawo saboda misali yanzu me ya kawo kawo wannan bayan kai ba yanzu kake katin wallahi mutumin nan lokacin nan da wannan 2009 2008 mun gama makaranta kusan lokacin galibi ɗalibai suka makaranta daga cikin abin da ake son a ji malami shine a ga ina larabci da ke kuma yayi a lokacin nan na hau sosai haka mun mun wato da kaifin mu muke ya daga ce abinda muka rika lokacin nan gaba ya zo da zargi kiman nasa abinda muke mamakin mutane sun dauki wannan mutum a matsayin wani malami shine larabci yana dawa baya dawa ne wanda ina faɗa saboda kara ce wai wani wani dan a lokacin nan tuzan nan wanda zai sa muka gaje boti na muna zuwa mutu a lokacin suka kawo mu haka nake cewa wannan ba ka ya shi ka ba daidai ba kazan daidai ka sai to a malami ne fa ce ba malami bane ba ka sani bane kai ba ka sani bane a lokacin kusan matasa an gama makaranta lokacin an gama secondary school an fito an gama duk wani na hawa zai an gama shi saboda aka gani muke duk wanda ya lalaci ba daidai ba da ba shi ya sharɗin malata ba ba duka da lalaci daidai da ka da ilimin baka da ilimi wadanda ba za a zo dan gaba amma dai ka zo ka yau ka lalaci daidai wallahi mutum na baya da daidai akwai inda yake da daidai amma aka zo wasu masail da ga lokacin mukabalar da suka rika yi da suka tare da sauransu wasu abubuwan yana ja ba daidai ba haka limamin ta fahimta cewa ya ja daidai yana fasara ba daidai ba to ya za a yi ya ja latin ba daidai bai fasara daidai dole ya samu ya samu kansa yurin kwalwa kaga wannan ba wai an ce za a mutu ne inda ya tsaya kawai kantar da da tsarki da sallah inda mu ma muke yi ba da wannan ya tsaya yi wa zai yi shayi amma zuwa ya dauko ta fatawa wata take za ta shafi al'umma ba gida shi awa kuma wanda bai kula cin bai iya ba za ku ga yanzu kawai da masu cewa masu hankali ba cewa babu babu hadisi ƙwalifa ya ce tsuwailun ta sigirinsa wallahi wannan yara yaro ni ba san ɗan aji nawa ne zan ce ma wato zai iya ɗalib ka ce tsuwailun kuma ka kawo abin da ya shafa ɗin ma baki ka ce babu hadisi kayawa kuma ɗalibu ne tasgirin sai ce karamin ɗalibi sai ce ɗuwailun haka wannan mutumin haka sau da ina son al'umma su rika gane kar ba kawai dan ya zo ya tayi wata abuwa kai ba ka gane ba to wannan kuma shi ke nan sai ka je ga wanda suke gane ba amma an kaji malamin sa cewa wala ba ka tube ba wallahi ba ka tube ba ba ka tube ba wannan abuwa lokacin da suka rika dawowa a duk an riga an fahimci cewa ba daidai suke yi ba wanda dai suke wato ba su fahimta ba a lokacin ko a cimu wanda dama suna da sakaci wajen karatu wajen zuwa zaure a lokacin nan duk an diba wasu daga ciki an diba wasu daga ciki wasu kuma Allah ta'ala ya kyauta saboda ka waɗannan ayoyi da suke ta kawowa ita wannan ayan malamin mun samu annan malamai ke da shi akan ta wurin fasaranta ba kwata kwata ba su shafi shi magana cewa duk wanda ya zai hukunci ba da hukunci da Allah ta'ala ba da hukuncin Allah ba kai tsaye zama kafiri ba akan ta ake sabani ba magana da ake yi shine wannan zubin ayoyin baki yana da alaka da ahlul kitabin da su ake magana a cikin ayan kafirai ko ko a cikin abun yana alaka da wato sufofi ne daban-daban a cikinsu akwai wanda suka yi su kafaran ne tabbas a cikinsu akwai wanda suka yi su masu azaliman ne su ba su kai ne a ciki kuma mu cikin gidan musulunci duk wanda ya aiki irin aikin wadancan kafiran kafiri duk wanda ya aiki irin aikin azalime azalime duk wanda ya aiki irin aikin fasikai fasiki ai da ai na mu da kafira ba na ce akwai wanda zai zo ya ganganta sa Allah ta'ala da gangan ba amma da zalunci ba yana jin cewa Allah ta'ala ba shine ya kamata a a wato yi mishi saranda ba kaga yanzu wani zalunci yake yi yanzu yanzu kawai haka dan aka zo kamar misali mai cin birai waɗannan wanda suke kan titi yanzu kaga za su ce ai kai wani abu kawai waye bai san cewa cin cin hanci haramun ne ba sun yadda sun haramun ne amma da me suke yi zalunci suke yi ba sa ce maka haram ba sa ce maka halal ne da za ka zo ba wani wani sirgi su a wurin haka za ka ga yana koyewa da zalunci to shi kaga ba ba ba ba ta cewa wannan abun sun halatta shi a zuciyarsu shi kuma ba kaka ce wani aiki wanda ke aiki kace aikin gabbai aikin gabbai wanda ba wai shi kawai daga ya kai aikin inspiration zuciya yake kawowa ba za a iya samun tawili kai da baka iya cewa mutum musulunci sai an shiga wannan tafsilat din da malamai ke kawo a kaga malamai anan ba su haramta ba su kafita haddad bin yusuf ba galibin malamai akwai malamai kaɗan da suka kafata shi su kuma suna kafata shi a matsayin cewa yana yin zunubai ne ba su suna ganin wasu abubuwa ne da yake yi kamar yana halattawa ne ba shi kamar ya shiga cikin zuciyarsa ya suka ɗa kaga yanzu wannan sun in wanda ya ce shi kafiri ne yana yi na matsayin cewa shi ya halatta wannan zalunci da yake amma wani sauran malamai ga su ne galibi suna cewa hajjaj bin yusuf azzalimi ne yana kisa zai sa lokaci ɗaya zuwa yanka mishi mutane amma kuma a daidai wanda lokaci ya sa abin da yake yi shi shi shi wato ba ba daidai ne ba haka zalunci yake yi to wannan shi yasa kuma ba a ce mishi kafiri ba hasani ma ai ba bai za a kafiri kafiri kuma mai alqur'ani hidima ya zo ya sallah din duk da zai zai zai jinkita sallah amma zai zo yi kaga shi ya yarda akwai wani ubangiji da wurin shi zai je ya rankwafa to malamai sai su kafirta irin wannan ba saboda haka wani mutum ya zo ya ya samu al'umma baki daya dan an yi hukunci da constitution dan an kada zabe dama maganar kada zabe ba in ba ma rashin kiwu ba in ba jahilci da mutane ba shi ba shi zabe kawai zabe wannan ba ba cikin abin da yake ma wato kafircin ba ai da ba zabe ba shi demokrasi ba mutane ne ba su gane ba amma kaje kana democracy of democracy ba zabe ne ba shi zabe wannan dama ko ma ko ina akwai shi ba wani wanda kishi sabu gabanin sa da babu zabe babu shi shi ka ce kawai wani maza da za a tafiya baya yi kuri a je tsakanin shi da matansa daga na kuma lokacin da aka zo da aka yi bai a ba zaben da aka yi ba sau da aka zaben ba shi ake ba shi da rigimar mu intikhabat kamar da su suke faɗa mu ba shi da rigimar mu ba shi wannan demokradiyya ne shi ne zo da abu principles shi kashi kai da yawa da kafirci wato cewa babu addini ko daidaita addinai duka na cewa wato babu wato wani babban tsakanin namiji da mace na cewa mai musulunci a masallaci na halatta ma har mai maɗigo zai abinsa ta zo ta abinta wannan mu shine rigimar mu da shi da wani abu amma shi mutsalakin zabe wannan wani abu ne da magana da suke magana shi cewa suke al'umma zo su zaba mun kuma musulunci muke cewa ba haka abun yake ba to kaga wannan wannan wata magana ce daban wannan shi kan shi wannan ake mutai zama saboda na tsinshi zaka fita mutun haka ba a saboda haka maganar malamai cewa waɗannan ayoyi ga tafsirinsu ina ganin kamar lokacin zai isa mu dan fasara to zai kai goma ko to ko ya dai ko mu gama ba dai zamu zamu faɗa abin da yake mai amfani insha Allah a galibi muka cewa malamai duk wani da ke zini aka zunubi ko ya kaga wasu doka wacce ce ba dokan Allah ba yace sai an masa biyayya baya yin wannan ba sa cewa wannan mutsulakin da yayi wannan aikin ba halatta shi yayi ba ya zama kafiri amma kuma duka sun yi ijma'i akan cewa da zai ce wannan dokan da ya kawo sai sabanin dokan Allah ta'ala da manzansa yace shi me bai dawo da wannan hukuncin bane baki da ko kuma yace shi a garin shi ma ba za a yi ba kuma wannan dokar tashi ita ce ta daidai ta ubangijin ba ita ce ba ta daidai ba yanzu wannan shi kaga shine ya fita musulunci kamar mutum yace shi ba za a sa hijabi a garin sa ba haramun ne a sa hijabi ko a ce an zo za a yi rabon gado haramun ne a ce da zaka yi habbul unsayi ce haramun ne ce me yasa kace haramun saboda me ba saboda Allah bai sai sa doka ba yace eh saboda Allah bai sai sa doka ba doka ta tafi wannan wannan ai wani abu ne na kauyanci na na na kawai kin kaga wannan shine abin da ya fito shi a musulunci saboda wani abu ne da ya zauni a zuciyarsa yake faɗi a wata labarin kuma zuciya ta mai fuska ta mai baki to kaga wannan shine abin da malamai suka ijma'i aka cewa shi wannan kafiri ne amma in ya fito yace shi da zalunci yake yi ya kawo su dokoki ya ce dole a yi ya ba da mace da wanda ya zo kawai wani ya zo wucewa kawai sai ya tare shi ya kwace ya asa rashawa ko kuma ya tare shi mishi kwace in ka tambaye shi wannan abu haramun ne ai kuma ba da Allah bace ba Allah ce amma kaga wannan ba ba daidai ba saboda yayi mai zalunci yayi yayi shi abin da zalunci ba da da wannan ba da wannan ba ba da ba da adalci ba haka zalika shi ma a cikin constitution constitution akwai abubuwa wanda zaka samu kai tsaye kafirci ne a ciki kamar a yanda kamar yanda ake daidaita addinai ake daidaita maza da mata a ce ko ana da wato excessive freedom haka yanci mai yalwa kowa yana dama ya faɗa abin da ya ga dama ina ta yawon na kawo matasa ba ba a ce baka faɗa abin da ka dama ba da ayi magana ka ce wa aini ma wato ina da yanci in faɗa albarkacin baki na Allah ta'ala maza Allah cewa wanda ya imani da ranar ƙarshe ya faɗa alheri ba ka da yancin ka faɗa abin da yake shari ne za ga yanzu mutane da yawa har harka addini ba su ba sa gane ba irin matasa masu addini sai ta yada abin da zai zama rigima ne tsakanin mutane amma zai ce wa yanci ce faɗa bakin sa to mun kaga waɗannan abubuwan shi ne zai haɗa mu a ce constitution da ya bada dama wannan wannan shi ne bangaren ba musuluncin ba ana iya samun kuma wasu bangarori wanda yake wato shi din ba kafirci ne kai tsaye ba kamar a ce abu dama wani wani abu ne da aka yi saboda a kiyaye muku rai wannan shi kansa ma in ka bi in ka bi hakika za ka ga musuncin da shi ba kamar a ce in za a yi wani rabo a ce kowa ya layi ko a ce a fara da zone zone a yi zonin haka a ce a fara da yan gari kaza sanan gari kaza gari kaza ko yan kabila kaza kabi wannan ina magana kafin a ciki so abubuwa da yawa ko su yayin da duk kai zama kai kai hukunci na bai daya kace duk abin da aka yi mutum yayi wanda aiki da kansu ya zama kafiri ba tare da an yi bayani ba bayanai ba yanzu kaga abin da kake yi shine wato kaza ka samu sa al'umma gungun al'umma kamar da suka ba musulmi ba kuma ba ka da hujja ko qur'ani ko sunna a daga cikin abin da Allah ta'ala ya saukar ya bada dama ana iya yi al'umma sana iya yi wanda kuma ba Allah ta'ala ya saukar ba ijma'an a yayin da mutum ya je ya ya wato kashe kashe dabban farauta ya farauci dabba aikin haji me yawa kuma sa manzo Allah ta'ala ya faɗa Allah ta'ala da shi ce yahku bihi zawa adlin minkum hadiyan balig al-ka'b sai aka ce wasu ne za su zo su hukunci su ce wanda abin da ka kashe din wacce shi za ta zama fansan fansan wannan dabba da shi kenan kaga sai aje kaga suka ce aka ce ai hukunci wannan yace wato ai Allah ta'ala shi yace za su su hukuncin yace amma kuma yanda za su tike zuwa ga hukuncin ai istari ne kuma cewa da aka yi kai hukuncin daban amma da ka zo ka ce a ai wannan yayi barewa ta yi kama da dabba kaza a dabban gida don haka idan ita za ka yi hadayenka wanda kuma ishihadin mutane ne to kaga ubangiji ya kuma halatta zuwa mutane suka ishihadi a ce akwai rukunin ishihadi mutane ne zama kuma ba kuskure ba ma in an lura da masali da mafasi idan mace da miji suna ta rigima suna rigima a rasa gane wato sun kasa zaman lafiya mata da miji Allah ta'ala ki cewa in khiftum shiqaqa bainihima fa'afu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha in kun ga ganin cewa abin an rasa jituwa ku je ku kawo wani mai hukunci tsakanin su mai hukunci mai hukunci a dangin sa da mai hukunci a dangin ta in suka zo ba ishari zasu ba ko ka ce yanzu an halatta cewa ai wani shi hukuncin to amma dai abin da zasu tike zuwa gare shi ishtihari ne ishtihari kuma sabanin wahayi ne to kaga yanzu wannan ina magana kafirci a ciki saboda haka shi wannan ya daga cikin dokoki da da da manyan malamai su ibn abbas suka kafa hujja ma khawarij shi da zaka ga galibi masu masu waɗannan wato ra'ayika na ce na kafa da mutane mu muna kiransa khawarij wanda dama kuma wannan shine hakikanin sunansu a shari'a sunan yan kafa shari'a ko zo ku kafa ta sauran al'umma baki da to wani abin da mutu suke yi wato aiki ne suke da kawarijanci banda kuma wato tura su da suke da shugabanni wanda suke yantattun shugabanni ne legitimate wato halattattun shugabanni legitimate political leaders so suna ta faɗa da su wanda wannan shi kansa wannan fita ne dan koda wato shugaba yana yin wani zalunci baka ji dama ka zo ka ce wai zaka mishi tona ka cire shi daga wannan mutum nashi sai idan kana da dauko hujja daga wurin ubangiji hujja kamar yayi kafirci wannan kaga wata magana ce daga kuma wata hujja kuma kuna da dalili kuna da wato dama ba kawai dan ya zo ya gallala muku azaba ba ya sa farashi sun hau ku ci ai sai ku je ku sauke shi ai ina aka faɗa haka ba inda aka ce haka magana cewa sai ka kuma ba'di aka za a samu san kai za a samu danniya za a samu babake za a samu zalunci za a amma bai ce yaki ba me kake umartar mu hakkin da aka wajabta akan ku to ku bi to ku ba su wato hakkin da'a su kuma da aka ce sai muku gyara muku rayuwanku na duniya suka ki ku basu da Allah ba za da bai san za a iya yakin ba ne bai ce a yaja yakin ba saboda haka wannan suna daga cikin abubuwa wanda suke ana iya kawo wasu dokoki shugaba ya kawo wasu dokoki wanda abin da ya lura shi al-masalih al-mafasid wanda wannan bai zaka ce ya ba musulunci ba saboda haka dokoki da ake kawo man laws wannan abubuwa ne da yawa akwai abin da zaka ga kafirci ne kai tsaye wannan shi kafin wannan ba shi ba kansa ake magana ba za mu zo mutane mu magana kan wannan shi kuma akwai abin da kuma zaka gani wannan ma saban Allah ne ba kafirci ba saban Allah ne ba kafirci ba akwai abin da kuma zaka gani wannan ma abu ne kyakkyawa ma har wato za ma iya ba da lada akan wannan yanzu wanda ya ce ya ce a zo abu dama kuma ya ce lalle kar wani a ga yana bin wanwe wannan yi bayani da kiyaye rai ba to kiyaye rai babu lada a cikin ta akwai lada a cikin ta saboda haka insha Allah saboda yanayin lokaci za mu ƙara tashi shi kuma shi a wannan gaban idan muka zo za mu magana kan waɗannan ayoyi guda uku a takaice ne kwarai da gaske tafsirin suna da ɗan yawa mu faɗi maganganun malamai ko mu ƙara lalatawa cewa wannan ayoyin ko da ba mun bi akan saban da malamai suka wajen fasara su ba ta inda malamai suka taɓa cewa waɗannan ayoyin suna magana cewa duk wanda ya zo ya kaɗa zaɓe ko duk wanda ya zo ya je ya aiki da wani constitution kai tsaye ya zama kafin kai tsaye a ce kai tsaye babu wannan malamai ba su taɓa da wannan magana ba wannan ana akwai ta yadda dai zai zama kafirin akwai da kuma zai zama musulmin sa bai sako akwai da bai zama musulmi wanda aka tura sa masa dole aka masa yanzu mu wannan muna ta dama muna ta dai ma ne ma mu a samu damar da zamu zaman cire wadannan kakalika yi wanda lokaci bayan lokaci ko wata kila alkala zai kawo da wannan saboda haka waɗannan abubuwa suna daga cikin abubuwa masu zurfi insha Allah za mu tsaya idan muka zo sati mai zuwa za mu kara tusawa akan wannan matsalar sannan mu shiga sabon babi wanda shi ma da babu yana da magana ne akan hukunci ba da abin da Allah ta'ala ya saukar ba hukunci da sabanin hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da baka taji Allah ya ba mu lada abin da baka kusa Allah ta'ala ya taimaka wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Thank you.